الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة عشرين لتقص دوتن بيار هجرة على دبولة أليه إلى أربعين دبيو واللي ذاك للشابيو قوتن تايا ميلادية تنادى دبوليو لعشرين لتايا زام فار درسين توفى منا كان فصل فصل في مسائل النكاح cikin wasu matsaloli na aure والأبد والمرأة حيث أصيا وأقدى على سبيل الأمدية والأب لا يقضي اتساء حاله تجهيزه لابنته من ماله وبسوى الصداق ليس يلزم تجهز السيد من يهكم وأشهر القولين أن تجهز له بكالئ لها قد هوزا وللوسي ينبغي وللأبي تشويرها بمالها والسيب وزائد في المال بعد الأقد لا يسقط أما زاده عندك لا ونصفه سوراتيكو ونصفه يهيق بالطلاق من قبل الابتناء كالصداق سوى موته للمن yace wal abu wal abdu bawa wal mar'atu da mace haisu wusiya yayin da aka wasitar da su wa aqada suka ƙulla aure ala sabiyin a bisa yaro karami to umdiya za a zartar da wannan auren idan ba manta ba mun ce bawa baya walicin aure ya bada aure mace ba ta walicin aure ta bada aure da sauran wayanda aka hana sharɗai na wali da zai bada auren mace dole sai idan ɗa ne sai namiji ne da sauran sharɗan to yau kuma sai ya zama bawa ɗin ko mace ɗin an wasitar da su akan namiji ne ba mace ba misali mutum ne zai mutu sai ya ce wani bawa da Allah wannan ɗan naka kula da shi in ya isa aure ka masa aure ko kuma ya samu wata hajiya ko uwar ɗakin sa ne ya ce hajiya ya kin ga yadda kike zama saboda haka yanzu ni ke ce wasiyina a ainihin ƴaƴana ki kula min da ƴaƴana maza da mata duk wanda ya isa aure ki musu aure to yanzu a nan a namiji din shi bawan lokacin da aka zo ɗaurin auren da aka zo ina alwali mala awali shine alwalin yarinyar ina wakilin da zai karɓa auren sai bawa ya zai karɓa aure yayi ko kuma wane ne wakili da zai karɓa sai hajiya ta fito aka ce a bada hanya a buɗa hajiya ki dan gyara lullubin ki saboda biyalarta to amma ai ba wai ba wai dole ne mace kar ta haɗu da maza ba in dai za ta yi lullubi kuma ba za a shafi juna ba kuma ba za a ji daɗin maganar ta ba za ta yi shiga sai aka ce a mata guri aka mata guri ta zo ta zauna aka ce hajiya mun baki auren wance ta ce na karɓa wa wani ɗana shikenan aure ya yawa wajen bayarwa ne dole sai namiji kuma dole sai ainihin da amma wajen karba ba matsala wal abdu wal mar'atu haisu wusiya wa aqada ala sabiyin to umdiya za zartar da wannan auren yayi wal abu uba la ya kaditi sa wali kar kuma cewa dama ya ce fi masaili minan nika bai faɗi abu ɗaya sak ba kawai matsaloli na rikice rikice aure zamu karanta nan wal abu yace uba ittisa'u hali yalwatuwar halin uba la ya kadi baya hukunta tajhizahu yayi garan kayan daki libnati ga yassa min malihi daga dukiyarsa ka san ka'ida duk lokacin da mutum ya biya sadaki garan da za a murna kayan daki kar ya kasa wannan sadakin ka biya sadakin miliyan guda to dole a kawo ma kayan da kare kasa na miliyan daya To amma kasancewar ubanta miliyoniya ne mai kuɗi ne wannan ba zai sa wai a tilasta mar yayi abu sama da sadaki ba. Yawwa kai ka ɗauka a gidan miliyoniyoyi ne ai gado ma na dufai suke sawa ka je ka kukuta aka cewa sisi sha biyu ka kukuta ka ka sisi sha biyu. Ana ga sisi sha biyu aka ɗan da shi aka ce to yanzu sisi nan nan kuɗin nan nawa ne miliyan ɗaya me zai siya a ce gadon dubu ɗari da hamsin a siya mar katifan dubu sittin aikan aka yi cefane iya kuɗinka aka ɗauko aka kama to baka da magana ba za ka ce gidan masu kuɗi ko abun ku ina ruwanka su ne ya da kunya ba ruwanka yawa iya abin da ka kawo in an maka ba za hukunta ba ce tun da yana shi dole yayi wa yarsa sama da wannan sadakin ta din ba shine wal abu uba ittisa'u hali yalwatuwan halin shi dan shi mai roci ne la yaqbi wannan ba zai hukunta tajhizahu yayi ainihin gara libnati ga yarsa min mali a kudin shi ba kudin shi nashi ne aure tsakanin ku ne abinda ka kawo shi za mu yar maka an zo an yanke sadaki wallahi ai mu da mun dauka za a ce a ku duba ba kudin nan ba duk wajen ku zai koma mu ba mu da ba ruwan mu in ka ce dubu hamsin ne ma kayan dubu hamsin za a gani kar ka ga wai muna da shi za mu dauki kudin mu sisi ba za mu kara ba yau saboda haka wai kasancewa mutum yana da shi din ba zai sa shi wai dole yayi wa yarsa ba in yayi ya kyauta in bai yi ba ba hukunci akan shi wabi siwar sadaki laisa yulzimu ta jahuzar sayibi man yu hakimu ya ce man yu hakimu wanda zai hukunci kamar alkali in miji ya kai kara ya aure hajiya ta zo mar da kayan da bai dace a matsayinta ta zo da shi ba to yanzu man yu hakimu shi wanda zai hukuncin laisa yulzimu bai zamo zai lizimta tajahuzar sayibi yin gara na bazawara bisi wasu sadaki da wani sadaki ba hajiya ce mai yiwa ma ta yi ciyaman na local government ta yi wa yanzu ita ce first lady me tana da kayan ɗaki gidanta ma an kaji ai kayan miliyan biyar ɗin za ka samu a gidanta kawai mutum ya lallaba ya je yake so ya aure ta ce ka fa san sadakin mai tsara nawa yake dubu ɗari biyar ya ɗauko ɗari biyar shi tunanin shi an yi aure ta riba ne ko nawa ya bayar kawai da ya bada wannan kuɗin sai ta mar ainihin gara na daidai kuɗin shi aka ɗauka aka kai hajiya gidan biyar na jiya ta ce wannan gidana ne abu kaza wannan na wani ran da na ga dama zan je ji daɗi da kayana amma wannan shine kayan da ka kawo kuɗin ka da maka sai ya kai ƙara ko alƙali ba zai tilasta ta ce sama da sadakinsa ba yawwa wa bisi wasu sadaki laisa yulzimu tajawuzar sayyibi man yuhaki aha yace wa sharul qaulaini mafi shaharar maganganu guda biyu wato malamai sun yi kaulani akan wannan ainihin kabiyar mafi shaharar kaulani a kaulaini maganganu malamai guda biyu shine an tujahiza lahu bi kali'in laha qad huwiza ita bazawara ko kuma uban budurwa ta yi gara lahu ga mijin bikali'in da mijin kirkin sadaki laha gare ta wanda kadhuwi za aka karbe shi kasan idan muka ce kali'u tun a baya mun faɗa kali'u shine sadakin bashi ko duk lokacin da aka zo biyan sadaki ba lalle ne a zo da kuɗin a dunkule gaba ɗaya ba za a ce nawa ne sadaki dubu ɗari biyu to ga dubu ɗari a bi mu dubu ɗari to wannan dubu ɗarin sunan shi kali'u mun gane to a matsayin wannan dubu ɗarin kali'u ne majinkin shi to fa ka'ida iya abin da ka biya ya zo hannunta da shi za ta magara wannan shi ne ka'ida karka ce bari kamar yadda ce ai na ba da hamsin za a biyan ɗari da hamsin to fa in ka kayan dubu hamsin ba ka da magana to a irin a ƙarƙashin wannan maganan sai ya zama an yi aure dry marriage wanda ba take za a tare ba aka ba da wani ɓangaren sadaki wani ɓangare ya zama bashi to amma sai ya zama wannan bashin lokacin biya zai yi ne kafin a tare ana nan ana nan lokacin biya ya ya zo ya biya kaga da can lokacin da ya bada ɗari ne ya ce ɗari bashi kaga abin da ya kama na gara na iya dubu ɗarin shi za a yi to amma kan a tare lokacin biyan wannan na bashin ya yi sai aka ɗauko aka biya to yanzu ta zo yin gara za ta yi na gaba ɗaya ne tunda shi ma wannan kajin ta riga ta karɓa wannan shine asharul aqlaini amma akwai ɗaya ƙaunin da ya nuna cewa lokacin da ya fara bada na farkon nan a lokacin wajabcin ainihin gara ya hau kanta wancan wanda aka ce bashi ko da an kawo shi ba dole ta yi shi ba wannan kauli ne mai zaman kanshi amma kauli mafi shahara in dai ta riga ta karba kafin a tare to lalle ne ta yi ainihin gara da shi shine wa sharul qaulaini mafi shaharar maganganu guda biyu na malamai shine an tujayyiza ta yi garan daki lahu ga mijinta bi kali'in da sadaki na bashi da hagare ta kad huwiza in dai riga an karba in dai ta riga ta karba kan tarewa to har shi za ta tara ta je da shi dakin mijinta walil wasi yambaji walil abi tashwiruha bi maliha wasayibi yace to amma fa ka san kullum a shari'a akwai bambanci tsakanin ainihin wajibi da mustahabi akwai bambanci tsakanin ya wajaba da ya kamata wancan muna maganan wajabci ne in ya wajaba ne abin da ya wajaba shine iya sadakin shi shine yace amma walil wasi wasi yambagi ya kamata ga wasiyin walil abi haka nan idan uba ne ma ya kamata ga uban tashwiruha ya mata wannan gara na kayan ɗakin bimaliha da dukiyarta yanzu misali dama yarinyar ‘yar wata mata ce miliyoniya, ko irin babanta miliyoniya ne baban ya mutu, uwarta ta gada, uwar ta mutu ita ma ‘yar ta gada. Yanzu haka tana da kuɗin ta wajen miliyan ashirin ko talatin a akawun, aka zo aurenta, mijin ya kawo dubu ɗari biyu. In kumar gara na iya dubu ɗari biyu kun yi na wajibi, amma ya kamata a matsayinta, tunda tana da shi kar a kuntata mata, a yi mata gwargwadon halinta, a ɗauki kuɗinta, a yi mata gananta na daidai gwargwadon halinta. Wannan ya kamata kenan, in wasiyin ne ya kamata ya mata, hakan ubanta ne ma ya kamata ya mata da ainihin dukiyarta. Tunda shi ya ce nashi ba zai taɓa ba, to wannan nata ne, ai duk jin daɗin zai koma mata ne, saboda haka ya kamata a yi mata. Haka nan wasayibi ita ma bazawara idan tana da shi ɗin ba dole ba ne amma ya kamata ta yi a gurgudan halinta saboda ƙarawa kanta daraja da mutunci ne. Wa za'idun fil mahari, to abin da ya daɗu cikin sadaki ba da al'aƙadi bayan an ƙulla aure, ka san ƙari ɗin akwai bambanci tsakanin ƙari kafin ƙullin aure da ranar ɗaurin aure da bayan ɗaurin aure. Duk abin da kafin ɗaurin aure za a nema a wajen miji sunan shi sadaki. saboda haka yanzu wai mutum ne aure an yi rikici a ce a mayar da sadakin shi nawa ne sadakin ba dubu ɗari ya bayar wai mu ce to kafin dubu ɗari bai kawo atamfa ba bai kawo kayan lefe ba ba a ce akwai kuɗin waye ya kawo ba duk wannan sadaki ne duk abin da idan babu shi auren ba zai yi ba sunan shi sadaki kawai yawwa to amma abin da bayan an kulla auren mijin ya ga dama ya ƙara mata to shi muke magana a nan wa za'ibin filmari ba'adal aqdi bayan an daura auren ya ce sadakin aure dubu ɗari bayan an daura auren ya ce a ji a gaya musu na ƙara ɗari hudu ya zama ɗari biyar kaga wannan shi ya ga dama ya bayar bayan an daura aure to wannan abin da ya bata ɗin la yasqutu baya saraya amma za da hu daga abin da ya dada in dakala inda ya kwanan aure da ita yana yin kwanan aure da ita yadda ta cinye sadaki haka wannan karin da ya ma gaba ɗaya ci dole ya bata ko da ya ce suna yin kwanan aure ya sake ta to dole wannan kuɗin ma ya bata ba zai ce ai dama na bata ne saboda zamantakewa kuma yanzu ga zama ba zancen banza ne in dai kai kwanan aure to ta cinye wannan kuɗin dole a bata kaga wannan yana daidai da sadaki kenan ba zaka ji bambancin wa nisfuhu hakanan ta ci rabin wannan ƙari ya yi wannan rabin shi yake cancanta bid da la'imin ƙablin ibtina idan ya sake ta kafin ya kwanan aure wannan kas sadaki kaman sadaki yadda ka san in yayi kwanan aure ta cinye sadaki in ya sake ta kan kwanan aure ta ci rabi ko to wannan shi ma ƙarin haka ne sai dai bambancin wajen mutuwa ne wa mautuhu lil man'i minhu muqtadi fa innahu kaybatin lam tuqbal ya ce amma idan ya mutu anan muka tsaya ko to shi kon karatun ne yayi wa mautuhu mutuwan mijin idan mijin ya ce ya ƙara mata dubu ɗari hudu amma bai aiko kuɗin ba sai ta Allah ta kasance mutu kaga ya ƙa'ida muna cewa almautu kan dukuli ko idan mutum ya yi aure ko kan ya yi dukuli ya mutu ta ci sadakin ta gaba ɗaya kuma dole za a ba ta gado to amma idan wannan ƙarin bai zo hannunta bai mutu to mu'tadi bil man'i yana hukunta hana ta minhu daga wannan abin da ya ƙara saboda me yace anan kuma fa innahu kahibatin lam tuqbali ya zama kamar kyauta ne da ba karba ba mutumin da ya ma kyauta kyauta baka karba ba ya mutu ai ka kyauta ya baci to shi ma wannan abin da ya kara din kyautan ya baci alhamdulillah